بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na sittin da shi daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabul ghusli ma'ana matattarar da Bukhari ya tattara mana ayoyi da hadisai da asarai fatoyi da zantuttuka na ainihin sahabbai da tabi'ai da makamantansu dangane da abin da ya shafi ainihin wato wanka da kuma hukunce-hukunce da suke da alaka da haka a yanzu za mu tashi inda ya ce babu man afraga babun idza jama'a thumma ada ومن دار على نسائه في غسل واحد yace babun yace ga kuma wani babi iza jama'a idan mai gida ya yi jima'i da matar shi sun ma'ada sannan sai kuma ya koma ma'ana yaya hukuncin in ya tashi komawa shin sai ya yi wanka akan jima'i na farko sannan sai kuma ya ainihin sake koma jima'i na biyu ko kuwa ya zai yi wa man dara ala nisa'ihi da kuma wanda yake da mata biyu uku ko hudu sai ya kewaya su gaba ɗaya fi guslin wahidin da wanka ɗaya ya sadu da wance ya shiga ɗakin wance ya sadu da ita bai yi wanka ba ya take tashi daga ɗakin wance bai yi wanka ba ya je ya sadu da wance ita ma wannan bai yi wanka ba ya je ya sadu da wance yana da mata biyu ko uku ko hudu sai ya sadu da su a lokaci guda sannan sai kuma ya wanka guda ɗaya ina hukuncin wanda ya haka قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samu shi daga babban malamin shi mai suna Muhammad ibn Basharin shi ko yace ya ji wannan hadisi ne daga wurin malamin shi mai suna Ibn Abi Adiyin shi ko Ibn Adi Ibn Abi Adiyin da kuma ainihin Yahya dan Sa'idu Yahya ɗan Sa'id Al-Qattan waɗannan su ne su biyu da shi da Ibn Abi Adiyin su ne malaman da suka karantar da Muhammadu ɗan Bashar wannan hadisi. Su biyun baki ɗayan suka ce an shu'uba daga al'imamin shu'uba shi ko shu'uba ya ce an Ibrahima ibn Muhammad ibn al-Muntashir daga Ibrahim ɗan Muhammad ɗan Muntashir shi ko ya ce an abihi ya karɓo daga baban shi Muhammad ibn al-Muntashir. Kala ya ce, Zakartuhu li Aisha, na faɗa wa Aisha Allah ya ƙara mata yarda maganar da baban Abdulrahman, Abdullahi ɗan Umaru ɗan Khattabi yake faɗi. Wace magana ce Abdullahi ɗan Umar yake faɗi ni kuma na je na gaya wa Aisha, za mu zo mu ji ta nan gaba kaɗan, amma magana ita ce cewa yake yi, ma uhibbu an usbiha muhrima an da ba. ya ce ba na sha'awa ba na so a ce na waye gari ina cikin harama aikin hajji kuma ina ƙanshin turare me yake nufi shine ka shafe jikinka da turare sai ka je sai ka yi wanka sai kuma ka shiga harama aikin hajji sai zama bayan kwana ɗaya ko kwana biyu sai a ji jikinka yana tashi yana yana ƙanshin turare sai abdullahi dan umar ya ce shi baya sha'awa haka kenan ma'ana sadda zai yi wankan shiga harama zai zama babu wani matsi na turare ko kuma ƙanshin turare a jikin shi kenan yadda ko da an waye gari bayan ya ɗauki harama jikin shi ba zai zan yana ƙanshi ba ko ya ce shi baya sha'awar haka shine shi Muhammad ibn al-Muntashir yace sai na je na gaya wa as-sayyida Aisha ga abin da baban Abdurrahman Abdullahi dan Umar dan Khattabi fa yake faɗi fa qalat Aisha sai ta ce yarhamullahu aba Abdurrahman o Allah ya ji kan baban Abdurrahman Abdullahi dan Umar dan Khattabi kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yo ai ni ce da kaina nake shafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama turare fa yatufu ala nisa'ihi sai kewaye matan shi baki ɗaya ya sadu da su bayan na sa mishi wannan turare thumma yusbihu muhrima sannan kuma sai waye gari yana cikin harama yandahu tiba jikin shi yana ainihin kanshin turare ma'ana menene ma'aunin Aisha shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin manzon Allah ta gane kuskuren wannan babban malamin fiqhu haka ne ko ba haka ba wannan ita ce mizaniyar da muke aiki da ita sai a ce wai mun ce mun fi Imam Malik ilimi a'a manzon Allah ne ya fi Imam Maliku ilimi yanzu anan in ka ce ai yaya Aisha za ta ce Abdullahi dan Umar bai san wannan hadisin ba yo bai sani ba ai Allah ne ya san komai kawai ma'ana shi abin da baya so ya wayi gari yana kanshin turare kuma yana cikin harama tare da cewa turaren ba ya sa shi bayan harama bane kafin yayi wankan haramar ya sa amma ya ce baya sha'awa haka Aisha kuma tana da ma'auni shine ai ita da kanta ce take shafa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama turare har ta shiga cikin gashin kanshi tsakankanin gashi tana bi tana kwabo turaren tana labka mishi a ciki har za ka zo ka ji wannan hadisin a riwayar shi nan gaba kaɗan. Anas ya ce bayan ‘yan kwanaki ma ba ƙanshin turaren ba haƙƙallin turaren ma ana gani. Me wannan yake nunawa abinda Abdullahi ɗan Umar ka ce ba ka so ka waye gari to manzan Allah kuma yana so. Don haka Allah ya ji kanka. Shi ne abin da muke cewa malaman fiƙihun suka yi kuskure a ce Allah ya ji kan Imam Malik abin nan da ya ce ba daidai ba ne daidai ne. ya aka yi magana daidai ne shine manzo Allah ya yi to sai a ce a kun fi imamu maliku ilimi ne a ba mu fi shi ba amma dai wannan dai ga na manzo Allah shine za mu dauka sai a ce to wai ka bar zahiri ga abin da ka gani zahiri sai a ce to ai shi ma baka san hujjar shi ba yo ai dan ban sanin bane dama biyu me zai sa in kama kafa wala jama'a ga tabbas in saki tabbas sai in je ina cewa to tunda dai ban san hujjar shi ba barin dauki tashi maganar in yi karo da ta manzan Allah da na san hujja a kai ai wannan shine asalin ɗan takifanci wannan shine asalin ɗan takifi ga hujjar da ka sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi azumin Ramadan ya biyo kwanaki shida a cikin watan shawwal ya azumce su za a rubuta mai lada tamkar ya yi azumin shekara guda sai imam malik ya ce yin haka makaruhi ne to amma fa ga yadda manzon Allah ka ji ya ce yadda manzon Allah ya ce to maliku kuma sai ya ce makaruhi ne sai ya ce yarhamullahu aba abdullahi Allah ya ji kan baban abdullahi maliku dan Anas al-Asbahi ai manzon Allah ya ce ayi dan haka magana Imam Malik ba ita za a yi ba Imam Maliku ya ce makaruhi ne mutum yayi kabbara harama sai a ji yayi shiru yana yin addu'a kafin ya fara karatu sai a ce yarhamullahu aba abdullahi Allah ya ji kan baban Abdullahi Maliku dan Anas Abu Huraira ya ce na ji manzon Allah duk sanda ya kabbara harama sallallahu alaihi wasallama sai in ji yayi shiru kafin ya fara karatu ran nan dai sai na ce ya manzon Allah na baka fansar uwata da ubana shiru da naji kana danyi bayan kai kabbara harama kafin ka fara karatun alqur'ani wacce addu'a kake yi sai ya ce cewa nake Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghribi اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ma'ana addu'a ce doguwa na takaita mana ita ne me wannan yake nufi ya tabbata annabi yana yi eh sai maliku ya ce makaruhi ne hujjar da ya bayar a nan wurin wannan addu'ar ita ce hujjar da ya bayar a can wurin wancan azumin wai kada jahilai su ce wannan azumin ramadan ne ake karasawa sai a ce ku jahilai ba ramadan ne ake karasawa ba shawwal ne shikenan nan ma ya ce kada jahilai su ce me ake yi to ga wani jahilin abu hurera da bai sani ba me ya ce cewa ya tambaya ya ko kai ma naka jahilin ya tambaya sai ka faɗa mishi matsalar tana da sauki jama'a amma bai yiwa jama'a saboda wani juyin juya hali da ake tunanin wasu za su shiga a rinka ta soke sunnonin manzon Allah sai a waye gari jama'a mu ma mun zama yan bid'a kenan duk yan bid'a nan ka kawo za su ce duk mun sani duk mun karanta tuni mun karanta to sai me sai wuta tunda an ki saboda haka jama'a ku ji Aisha ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'auni tun da dai manzon Allah yana shafa turare ta ce hasali ma ita take shafa mishi sai ya waye gari yana mai yana cikin harama aikin hajji kuma yana ƙanshin turare to sai amma Aisha sai ta zo da wani ƙarin fiqh wanda shine Bukhari ya kulla babi akai da yace fa yatufu ala nisa'ihi sai ya kewaye matan shi to amma ina maganar kuma da wanka ɗaya za mu zo mu samu wannan lafazin a can gaba amma nan abin da ake nunawa yana kewaye matan shi gaba ɗaya bayan ya gama kewaya su ya sadu da su bayan ta shafa mai turare sai je wanka ƙwaya ɗaya shine wankan harama wannan wanka na harama shikenan sai kuma ya tashi ya waye gari yana mai ainihin harama aikin hajji ina fata an gane to inna ma wata mas'ala kuma da za ta biyo baya mewa saboda ku kun saba akwai al'ada akwai kuma mazhaba da aka gina mutum don mai ishmawi mai iziya yana cewa idan kana ɗakin wance to bai halatta ko rigarka ce ma ka shiga ka ɗauko a ɗakin wance ba sai dai ka tsaya dokin kofa ka ce wance mai komin rigan nan in ta je bata yau daidai ba ka ce ɗayar dai in ta je a'a mai surfani in ta dawo a'a ɗayan mai hannun botur misali ba dai za ka shiga ba wannan yayi tsauri da ya saba mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da mata biyu ko uku ko hudu sai bukata ta kama sai ka shiga ɗakin wance ka yi abin da za ka yi kayan ka za ka ɗauko wata tattaunawa za ku yi mahaifinta ne ya aiko da saƙo mahaifiyarta ce a wata magana ce da kuka fara yanzu ka gano amsar maganar sai ka je ku tattauna in har ka sadu da ita to ba nan ne haramun ɗin yake ba matarka ce halal ɗinka ce ba haramun ba ne ka sadu da ita a halin ba ranar kwananta ba to ita ma waccan sai a biya mata bashi ne aka ci kawai amma ba haramun bane ita ma sai a biya mata na fata an gane amma har muka tashi a ƙasa Hausa muna jin aka ce wai in mai mata biyu suka haihu a rana ɗaya to wai ɗaya shege ne o bahaushe zaka ci wuta in baka tuba ka dawo hadisin manzon Allah ba Allah wallahi tallahi jama'a wai matarka ce wai yanzu haka ya sadu da su su biyu rana ɗaya ne shine suka ɗauki ciki rana ɗaya shine suka haife rana ɗaya to ɗaya wai shege ne kai wannan akwai wannan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wallahi ba daidai ba ba haramun bane jama'a in kana da mata biyu ka je ka sadu da wance a halin ranar girkinta ne sai kuma ka ji kana buƙatar ka je ka sadu da wance to yanzu tun da ranar girkin wance ɗin ce sai ka nemi izininta amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga haƙƙin shi Allah ya bar mishi dokar ya sakata ya wala ya shiga inda ya so turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilaihinna eh wa tu'wi ilaika man tasha' manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai iya dakatar da wance a saka ta a pose ta tsaya sannan kuma sai jawo wance ya kwana kaza tare da ita sannan ya koma can amma duk da wannan izini da Allah ya bashi aka ce yana kasafta kwanaki za mu zo mu ji har da bai da lafiya sai yana cewa gobe a ina nake ne jibi a ina nake ne suka fahimci ɗakin asayida Aisha yake sha'awar ya koma ya jiya sai suka haɗu suka ce to a taro a ce mishi ya koma can mana shine mata ne ya haɗa masu fahimta ba gidadawa ba 'yan al'ada ina fata an gane wannan jama'a ya halatta saboda haka ku sauƙaƙe wa kanku amma kana da mata biyu ko uku ko hudu wance kana ɗakinta tana haila tana al'ada ba ta da lafiya ta haihu tana cikin wata larura ko wata fitina ko wata damuwa kai kuma kana da bukata bukatar ka yi jima'i ga wata matar taka lafiya ta kalau sai ce dole sai ka haƙura ka gama cinye wannan kwana biyu kamar itikafi jama'a kamar itikafi dole sai ka haƙura sai wannan kwana biyu ta ƙare ko kwana nawa sannan ka je can shi yasa wani sai ya fita waje ya tafi kuma ga haramiyar haramun din so da haka jama'a ku sakata kuwala matanku ne na aure abin da ake so kawai ku sanar da su dokar Allah ku cire al'ada ku jefar da ita ku aje bid'a gefe guda ku duba menene yazo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku karanta littafin sharhin bulugul maram da yazo sharhin wannan hadisin zaka ji mas'alar tana da sauki ka karanta ne al-awtar da yazo sharhin wannan hadisin mas'ala ce mai sauki ka sakata kawala tsakanin kai da matarka ina fata an gane ai har sulhu ya kamata ya halatta a yi karanta al-imam al-qurtubi da Allah ya ce was sulhu khair za a iya sulhu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi da sauda da aisha aka yi sulhu sauda sai ta ɗauki kwananta sai ta kwanakinta gaba ɗaya na wata sai ta baiwa aisha a watan aka zo aka yi mata kwana ɗaya ya isa shikenan ke ma yanzu kya iya ɗiban kwanakinki ki ce kin baiwa miji don ki ƙara samun kusanci zuwa gare shi sauda ta samu daraja akan wannan har sai da Allah ya saukar da ayoyi daga saman bakwai yana jinjina mata ta samu daraja na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am eh wankan harama a nan abin da yake magana maganganu ne guda biyu ya sadu da matan shi sai ya wanka wankan mai wankan janaba sannan sai kuma ya wayi gari ya me ya wanka na ɗaukan ainihin harama to shi ne sai ya wayi gari bayan wannan wanka kuma yana ƙanshin ainihin turare Allah maɗaukakin sarki ya taimaka gashi sai yake cewa qala haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Mu'adh ibn Hisham قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشر قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم tis'u niswatin wannan hadisi ka ji shi Muhammadu dan Bashar shine malamin Bukhari ya samu wannan hadisi daga Mu'azu dan Hisham Mu'azu yace haddasani abi babana Hisham ya bani hadisi an qatadata daga ainihin qatada qatada qala qatada yace haddasana Anas ibn Malik Anas dan Malik ya ba mu hadisi da yana daga cikin mutane mudallisai a cikin ilimin hadisi in ya ce an to akan dan samu matsala in ko ya ce haddasana matsala ta ƙare don haka huna sarraha bit tahdis kuma a cikin sahihul bukhari ne ko da yayi wannan an ana babu matsala saboda duk inda kaga an ana mudallis a cikin sahihul bukhari lazim ya zama akwai wannan hanyar a baya ko a gaba ko a cikin wani littafi da isnadi ingantacce an ruwaito ta musarrahun bit tahdisi littafin imam al-bukhari littafi ne wanda yake sai kaya aiki da kwakwalwarka zaka iya gano ilmomin da ke cikin su kata da yace haddathana anas ibn malik malamin mu anas dan malik ya ba mu hadisi qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yaduru ala nisa'ihi fi sa'ati al-wahida manzo Allah yana kewaye matan shi a sa'a guda wato a lokaci guda anan aka ce sa'a guda jama'a ba ana nufin sa'a ta awa ta agogo ba kaman kana karatu a cikin alkur'ani ko hadisi in ka ji an ce karni ko qurun ba ana nufin shekara ɗari ba galibi mutane suna irin wannan shirma wa qurunan baina zalika kasira abin da ake nufi da zamunna masu tsawo a tsakankanin haka kar kawai tsawon zamani amma akwai inda karnin yake zama shekara ɗari kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ainihin wato khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ai anan karni ba yana nufin shekara ɗari ba zamani na kawai mutanen da suka fi alheri su ne waɗanda suka rayu zamani na sai waɗanda suka rayu zamanin sahabbai sai waɗanda suka rayu zamanin tabi'ai amma ba shekara ɗari ake nufi ba amma akwai nadiran inda karni takan zo a harshen larabci da nufin shekara ɗari amma a ƙur'ani da sunna dai duk inda ka ji su to suna zuwa ne kashi casa'in da tara da ɗigo tara na in ka ji sa ƙur'ani ko hadisi suna zuwa da ma'anar zamani ne kawai to haka in ka ji sa'a a cikin alƙur'ani ko hadisi ana nufin ɗan wani yanki na lokaci ba wai sa'a wadda take da minti sittin da makamantansu ba ko kun fahimta jama'a saboda haka a lokaci guda manzon Allah yakan kewaye matan shi sai ya ce minal laili wan nahari wannan lokacin na dare ne ko na rana ashe in kana da matarka zaka iya saduwa da ita ko da daddare in kana da matarka zaka iya saduwa da ita ko da rana duk sadda bukata ta kama ka duk sadda bukata ta kama ta ita ma za ta iya neman ka zo ka sadu da ita jama'a aure din nan fa abu ne na yayewa juna takaici da nunkufurci da bakin ciki ba abu ne da kuma in kai shi shikenan kullun sai ka je an daura maka mita ana bincikar jininka nawa ne ya hau kuma saboda kaya aure ba ya kamata mutane su gane haka jama'a kamata yan kana da hawan jini ma in kai aure ka warke kamata yan kana ramewa kana tsumburewa in kai aure a ga kayan lafiya haka ya kamata saboda me saboda kwanciyar hankali ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahmatan kauna da tausayi wani yanayi ne za a gyara maka shi to amma jama'a kun ga gashi manzon Allah ko da daddare ko da rana aka ce yana saduwa da matayen shi wa hunna ihda ashara su goma sha ɗaya ne qala qultu li anas sai na ce wa anas awa kana yutiquhu yana iya saduwa da mata goma sha ɗaya a lokaci guda ƙala anas ya ce kunna na tahaddasu annahu utiya quwwata salasina ai mu kanmu sahabbai mukan yi zancen cewa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ƙarfi ne irin na maza guda talatin to ƙarfin namiji guda talatin ku ai kaga ma al'amarin ya wuce yadda ake tunani sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kun ga wannan shine jama'a amma wannan magani da gardawa da mutanen ƙauye suke yawo suna baku ana ce maka ga kistata wallahi tallahi haramun ne sai kawai kaga katon kafin yana yawo wai ga kistata wai maganin jima'i ne wai ka ƙara ƙarfi za ka yi overworking tunaninka da jikinka da gaɓoɓinka na jima'i ne in ka zo ƙarshen rayuwa sai ka ruguje ku karanta littafin saidul khatir Mala Abdulrahman ibn al-Jauzi lallai in har kana shan wannan magani da ake kira maganin ƙara gaban ƙarfi maganin ƙarfi maganin wane ne kistata ne maza kayan haka ga suna nan kofar doka zaka je ka samu da can gidan fata sun sa lasifika ya kamata mata lauyoyi masu su kai ƙara a hukunta masu sai da irin wannan magani don zaluntar mata ake yi ƙarfin da Allah ya maka wai kuma ana cewa ga wani ƙarfi ka ƙara kana jin manzon Allah shi Allah ne ya gina shi akan haka to kai da Allah yaka da ƙarfin namiji ɗaya to ya isa to amma shan wannan maganin zai ingiza ka ka yi jima'i fiye da ƙarfinka na'am kana da ƙarfin ne yanzu don haka zai tattaro ƙarfin kwana biyar ya ƙara maka a lokacin to waɗannan kwana biyar ɗin sai ka biya su in ka tsufa ka ci su ne in advance ka ci su ne kafin su zo don haka jama'a ku je ku karanta littafin saidul khatir ku karanta littafin atibbin nabawi ku ga cutarwar da jima'i yake wa ɗan adam idan ya samu kansha irin wannan halin jima'i in yi yawa yana cutarwa jima'i in yi karanci kuma yana cutarwa ya ake so so ake zama daidai wa daida baka ganin budurwa wadda take saliha ta kama kanta ba ta lalata in ba ta aure da wuri ba sai kaga tana tsimbirewa rashin jima'i ne a lokacin yake tsotse ta sai kaga yar karama an yi mata aure kwana biyu sai ga tana cika ita kuma me yasa ita kuma jima'i yake wadatar da jikinta ba wai abincin da take ci ba ina fata an gane to ashe jama'a waɗannan irin magunguna mata su je suna shan wani maganin mata a ce ai wannan an zo da shi daga indiya ne a wannan an zo da shi daga saudiya ne wannan a zamfara ake yi wannan a sokoto ake yi jama'a ko ɗan hodiyo ne yake yin wannan maganin bai halatta ba arewa duk wani ba sakwace da ya ƙasa yake da ɗan hodiyo ko don mutane a ai a zamfara ake ai ana shari'ar musulunci a zamfara zaka ji wata tsohuwar hajiya munafuka tana yawo tana lalata matan mutane tana cewa ai zamfara kun san shari'ar musulunci ake duk abin da ba musulunci ba ba sa yi ƙarya kike yi business din ki kawai kike gyara dan haka wannan magani da mata suke sha wai ta je ta sha magani dan mijinta ya ji daɗin ta wayan aka ce musu ba kyau sai kuma ta koma tana cewa to shikenan ai ita ma tana sha kishiyarta ma sun haɗa kai suna sha wato yana da side effect yana da illa yana da cutarwa daga cikin cutarwa ita ce wannan da muka yi ishara in ka tsufa ko in kin tsufa wasu al'amura za su taso miki a lokacin nan waɗanda kuma jiki ba zai iya ɗauka ba ban sani ba ko ka taɓa ganin tsohuwar karuwa ya kake ganin yadda jikinta yake yi saboda ta yi overworking ta galabaitar da jikin tana da ƙuruciya na hakan ta tashi tsufa sai ka ga tayin rakab gaba ɗaya ta riɓe saboda haka matan aure da mazan aure a musulunci babu wani magani da za a ce bari a sha shi don ya ƙara ƙarfin gaba a yi jima'i sosai in ba ka da lafiya ne to wannan wani babi ne daban ba lafiya amma lafiya ka kalau a wai ana son ƙarin ƙarfi ne yau me yasa ba za ka samu ƙarin ƙarfi don kai kaza kai kaza kai kaza ba sai jima'i saboda haka waɗannan abubuwa ba daidai ba ne jama'a Allah ya kyauta shine Anas ya ce ai mu da kanmu muna zancen cewa annabi yana da ƙarfin maza talatin ne wa qala sa'idun sa'idu a cikin tashi riwayar wadda ya yota daga ainihin qatada an qatada ta yace daga qatada inna anasan haddasahum Anas ya ba su labari cewa tis'u niswatin mata tara ne manzon Allah yake kewayawa a lokaci guda da daddare ne ko da rana ba mata goma sha ɗaya kamar yadda aka faɗi a cikin waccan riwaya ba. To wannan ainihin wato saɓani yana da girma ƙwarai da gaske, amma shi yasa na zo mana da babban malami al'imam al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani za mu tattauna za ku ji irin bayanan da ya shiga ya fita sai da ya samar da mafita dangane da ainihin wannan magana. don haka jama'a kowa ya natsu ya saurara don dama tun farkon da muka yi muƙaddimar karatun littafin nan mun ce in ta kama za mu rinka zuwa da fatuhul bari muna tattauna gurgudan abubuwa ko yace wa qawluhu wa hunna ihda ashara qala ibn khuzaima al-imam ibn khuzaima shine imam al-a'immati tafarrada bidhalika mu'az ibn hisham an abihi daga cikin duk waɗanda suka ruwaito wannan hadisi ta hanyar qatada to ainihin wato mu'az dan hisham din can da kaji a cikin isnadi shi kadai ya ruwaito wannan magana daga mahaifin shi warawahu sa'id ibn abi aruba wa ghayruhu an qatada faqalu tis'u niswa amma sauran ɗalibai da suka ruwaito wannan hadisi daga ciki akwai sa'idu dan abi aruba dan abi aruba da shi da wasu ɗaliban na anas da suka da shi da wasu ɗaliban na qatada da suka ruwaito daga anas cewa suka yi mata tara intaha maganar ta ƙare sai ce وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هنا kaga Bukhari ma yayi nuni zuwa ga wannan riwayar ta Sa'id dan Abi Aruba da yace me yace wa qala Sa'idun an qatada sai ya kawo ta mu'allakan bai kawo mata isnadi ba ko sai yace wa wasalaha ba'da 12 baban amma zai kawo ta da cikakken isnadi bayan babi goma sha biyu daga inda muke karatu dinnan. bilafzi da lafazin cewa kana ya tufu ala nisa'ihi fil lailatil wahida a dare ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kewaya matan shi ainihin wato a dare guda walahu yawma idhin tis'u niswa a wannan lokaci kuma manzon Allah yana da mata guda tara sai ce wannan riwayar ka ganta ita ce Bukhari ya ishara akai to zai kawo ta a can gaba wato ana cewa ne jama'a riwayoyin gasu sun zo guda biyu dukansu a cikin sahihul bukhari nan an ce mata sha ɗaya nan kuma an ce mata tara kuma daga riwayan mutum ɗaya shine anas don haka mafitar hadisin guda ɗaya ce amma hadisin ya zo da lafazi biyu to yaya malamai suke irin wannan aikin gashi sai malam ya ce وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين ابن حبان يجي دكر روايوين ديديني تو إنما أنسو bi an hamala zalika ala halataini yace hali biyu ne ake bayyanawa ma'ana halin farko lokacin da manzo Allah ya zauna yana da mata tara da kuma lokacin da ya zauna yana da mata goma sha ɗaya to ina ma'ana wannan magana sai ya ce lakinnahu wahama ko wahima fi qawlihi innal ula كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشر امرأة wato ibn hibban yayi kokarin hada hadisin wannan shi ake kira ta'awilu mukhtalafil hadis hadisi ne guda ɗaya ko guda biyu sai suka zo da maganganu guda biyu wadda suke karo sai a dubiya za a a hada su to yayi kokarin hadawar kokarin hadawar daidai ne amma hanyoyin da ya kawo kuma na hadawar sai zan magana ce wadda ya ta babu hujja yace halin farko shine sadda annabi ya iso madina ya iso ne matan shi guda tara daga baya ne matan suka zama goma sha ɗaya sai ibnu hajar ya ce wa mawdi'ul wahami minhu annahu sallallahu alaihi wa sallama lamma qadima al-madina lam yakun tahtahu imra'a siwa sauda yadda muka gane cewa ibnu hibban yayi kuskure wato kokarin hadawar daidai ne amma yaya yayi ya hada anan ne kuskura ko kun fahimta jama'a yace ai sadda annabi ya iso madina ma bai da wata mata in ba saudatu ba ina fatan mun gane ba matar da ke tare da shi sai sauda sun madakhala ala aisha bil madina sai da ya iso madina yana zaune a madina daga shi sai matar shi sauda a lokacin ne kuma aka kawo aisha ya tare da ita sun tazawwaja ummu salama sannan ya auri ummu salama wa hafsa da hafsa wa zainab binti khuzaima da zainab el khuzaima في السنة الثالثة والرابعة الشكرة تأكد تهدو ثم تزوج زينب بنت جهش في الخامسة sannan kuma manzon Allah ya sake auren wata Zainab din ita kuma Zainabu yar Jahash a shekara ta biyar summa Juwairiya sannan ya auri ainihin Juwairiya fi sadisa a shekara ta shida summa Safiyata wa Umma Habiba wa Maimuna fi sabi'a sannan kuma shekara ta bakwai ya auri safiya da ummu habiba da maimuna kaji malaman hadisi duk abin da ya shafi manzon Allah alheri ne sai da suka zauna suka rubuta wani ma malamin da ya tashi rubutu sai ya ce azwajun nabi shi baki ɗaya littafi ne ya yi shi katu akan matan da annabi ya aura kakaf a rayuwar shi da matan da ya sadaka da su da ma matar da annabi ya taɓa yunkurin ya aura auren bai yi ba duk sai da ya kirge su wannan littafin ne ibnu hajar yake takaita mana shi anan a takaice zaka ji yace wa haula'i waɗannan matan gaba ɗaya jami'u man dakhala bihinna min az-zawjati waɗannan su ne matan da annabi ya tare da su ba adal hijra alal mashhur bayan hijira waɗannan da kaji an lissafa din nan waqtulifa fi raihanata to yana da wata kuma baiwa ita kuma sunanta raihanatu to an yi sabani game da ita wa kanat min sabi bani quraiza asalinta ba yahudiya ce aka kamo ta sai aka mai da ita kuyanga fajazama ibnu ishaqa babban malami ibnu ishaqa sai ce yanke bi annahu arada alaiha an yatazawwajaha wa yadriba alaiha alhijab fakhtarat albaqa fi mulkihi bayan da aka kamo ta sai ta fado cikin rabon shi ta zama baiwa sai ya ba ta sharadi cewa da shawara ko dai in yanta ki mai da ke matata don haka ki rinka sa hijabi ki fita daga cikin bayina sai ta ce a'a ita ta fi so a batta tana nan a kuyanga don haka kaga ita ba matar shi bace wal aksar sai dai kuma mafi yawancin malamai ala annaha matat qablahu fi sanata ashar cewa ta rasu a shekara ta goma kafin manzon Allah ya rasu وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل ita kuma ɗaya mata tashi zainabu yar huzaima ɗin nan ita ma ta rasu ainihin wato bayan annabi ya tare da ita da ‘yan kwanaki kaɗan. Kala ibn Abdul Barri babban malami al'imamu Abu Umar ibn Abdul Barri annumari yana da littafi sunan littafin al-isti'ab ila ma'arifatil ashab gamewa game da sanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace makasat indahu shaharaini aw salasa wata biyu ko wata uku ita Zainabu yar Jahash tai tare da manzon Allah sallallahu alaihi Zainabu yar Khuzaima tai wata biyu ko wata uku tai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam yace fa ala hadha lam yajtami indahu min az-zawjati aksar min tisa kenan Annabi bai taba hada mata fiye da tara a lokaci guda ba matan aure ma anna saudata kanat wahabat yawma hali aisha tare da cewa fa ma sauda ta kyautar da nata kwanan ga aisha kama sayi a tisi makanihi kamar yadda karatun zai zo a nan gaba insha Allah don haka farajahat riwayatu sa'id don haka riwayar sa'idu ita tafi karfi fiye da riwayar wa fiye da riwayar mu'az dan hisham daga baban shi hisham ko kun fahimta jama'a amma duk da haka bari ka ji da yake malamai aiki suke yi sai ce lakin tuhmalu riwayatu hishamin ala annahu damma mariya wa raihana ilaihinna shi kuma wancan da yace sha ɗayan ne ba za ka yi saurin cewa kuskure ba yace shi ma akwai mafita mai yiwa da ya tashi sai ya haɗa matan aure da kuyangu annabi yana da kuyangu guda biyu akwai mariya akwai raihanatu su biyu sannan ga matan aure tara to sai zama riwayar da take cewa yana da mata tara yana saduwa da su a lokaci guda matan auren take magana riwayar da ta ce a lokacin yana da mata goma sha ɗaya ana nufin an haɗa da matan auren da kuyangun kaga ta zama kowace daidai ce kenan ina fata an gane ka yadda malaman suke aikinsu dare suke ci suke karatu jama'a suke bincike wani ya je ya kwana tare da abu hanifa sai ce ya kwana ya ga abu hanifa kawai a zaune iki ashe ma malaman dare ba komai suke ba kawai zama yana ta hutawa shi ne aka imamu abu hanifa imamu abu hanifa ya ce a wannan daren matsaloli na fikihu guda ɗari ya tattauna a zuciyar shi ma'ana yana nan yana tattaunawa in ya tattauna ya tattauna sai ya downloading din ta ya aje ta sai ya sake sai ya downloading yana nan yana tara su sai da ya warware matsaloli ɗari kai kana ganin kawai yana zaune ne irin yadda kake tunani gobe ina za mu buga mu je mu sai da biredin mu ina za mu buga gobe mu sai ba wannan shi imamu abu hanifa fiqhu yake tunani ina fata an gane gashi yake cewa wa atlaqa alaihinna lafza nisa'ihi taghliban da ya tashi sai ya hada matan guda tara da kuma bayi guda tara sai kawai sai ya ce mata bayi guda guda biyu ko to shine yace wa qad sarrada dimyati fi sira allati jama'aha man ittala alayhi min azwajihi mimman dakhala biha aw aqada alayha faqad aw talaqaha qabla ad-dukhul qabla ad-dukhul aw khatabaha wa lam ya'qid alayha fa balagat 30 wani babban malami mai suna al'allamatu dimyati da yazo yana tattara tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya bi duk baki ɗayan matan da annabi ya aura da waɗanda ya tare da su, da waɗanda aka ɗaura auren ba a tare ba, da wadda aka saka kafin a tare, da wadda ma manzan Allah ya taɓa neman aurenta auren bai yiwu ba, sai ce baki ɗayansu ya gano guda talatin ne. Wa fil muhtara min wajihin akhar a cikin littafin ahadisul muhtara ta al-maqdisi daga Anas an Anas ya ce tazawwaja khamsa ashara mata guda goma sha biyar ne cif manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba aure dakhala minhum bi ihda ashara wa mata an ya sadu da ainihin wato guda goma sha ɗaya ya kuma ainihin rasu ya bar guda tara wa sarrada asma'ahunna aidan abul fatah al-ya'muri al-imamu abul fatah al-ya'muri nazo da littafin shi nan farko farkon sanda zan yi magana daurin auren khadija to da ya zo wannan babban malamin shine ibnu sayyidin nasi kenan ina fata an gane da ya zo a cikin wannan littafi nashi sai da ya lissafo sunayen matan gaba ɗaya summa thumma mughaltaya ko fazidna ala al-adad alladhi zakarahu dimyati binciken da wancan malamin ya shi kuma sai ya gano cewa adadin ya wuce guda talatin ma saboda tunda ana son abinci ko hatta wanda ya taba cewa yana so zai aura auren bai yiwu ba da wanda ya aura ba a tare ba da wanda aka tare ba a kaza duk wata mace da annabi ya taba yunkurin aurenta ko aurenta ko ya rabu da ita wannan malamin shi kuma ya ce ya gano ainihin sun wuce guda talatin sai malam ya ce wa an kara ibnul qayyim zalika ibnul qayyim shi kuma sai inkarin haka wal haq yace abin da yake gaskiya annal kasratul mazkura mahmulatun ala ikhtilafin fi ba'd al-asma abin da ya jawo wannan yawan da sabanin shine wata matar sunanta ana kiranta da wannan sunan nan nan kuma sai a koma a kirata da wannan sunan in ka kirga sai ka ga ta sun kai talatin ashe an maimaita wata ne wata an ambace ta da sunanta a can wata an ambace ta da alkunyata a can ko kun fahimta jama'a yawwa wa bi muqtada zalika sai ce tanqusul idda yace to in ka gane haka to adadin da aka faɗi talatin din nan keke da keke to ba za su kai talatin din ba saboda wata nan an ce mata ummu habiba uwar habiba to can kuma fa sai ainihin a faɗi sunanta a ce ramlatu to sai ka zo ka kirga ummu habiba ramlatu a halin guda ɗaya ce na fata an gane wallahu alam ya ce Allah shi ya fi san daidai jama'a kun ji saboda haka yanzu wannan ya dan bamu kaɗan cikin tarihin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko Allah ya taimake mu babu ghasilil mazi wal wudu'i minhu yace babin da ke magana akan wanke maziyi da kuma alwala idan maziyi ya fita wato maziyi shi najasa ne jama'a maziyi najasa ne to menene maziyi wani ruwa ne da ke fitowa tsinkakke ne shi ba kamar yadda mani yake ba yake kwabal shi tsinkakke ne kamar ruwan farau-farau yake zubowa namiji ko mace sakamakon tunanin wani jima'i da aka yi aka ji daɗi ko kuma sakamakon wani tunani da ake na yin jima'i ma'ana tunani yakan sa sai namiji sai ya tashi kawai sai ya ji jikin shi ya jike to ba mani ba ne maziyi ne kuma malamai suka ce alama ce ta cikakkiyar lafiyar ɗa namiji ko mace in kaga haka na faruwa ko an gane to wannan in ya faru alwala tana karyewa sai an sake alwala sannan duk inda ya zuba sai an ba an sa ruwa an wanke shi ba za a kankare shi ba قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك kaji wannan hadisi wanda ainihin wato sayyidina Ali Allah ya ƙara mishi yarda ya ce kuntu rajulan mazza'a na kasance ni namiji ne mai yawan maziyi kaga wannan ya nuna sayyidina Ali lafiyayyen mutum ne fa'amartu rajulan an yas'ala nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai na sa wani mutum ya tambayar min annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun karanto a baya shine al-miqdad dan aswad to me yasa aliyu ya yin wannan tambaya yasa a tambaya mai sai ya ce limakan ibnatihi saboda yar annabi tana wuri na siriki na ne ma'ana jin kunya siriki gaskiya ne sayyidina usman da ya ga yayi na so wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya aika yanzu Allah ya ce kai da ya zo da kanshi za ka ce ai ya ji kunya ne to in ka ji kunya shikenan sai ka tura niyaba a wakilce ka in ko baka ji kunya ba sai ka je don ba haramun ba ne inna ma kawai al'ada ce ta riga ta darkake mutane to al'adar nan ce muke so jama'a yadda ta darkake mutane a tashi a darkake ta shine in kaga yar mutum kana so sai ka tafi ka je ka ce baba na ga wata yarinya ne a gidan nan an ce yar ka ce shine na zo a min izinin zan nemi auren tan Allah ni fa a bani shikenan kawai na fata an gane to amma ba fulatinin kauye ne kai kuma to shikenan sai ka ji kunya ka kauce kai ta kauce kauce kai ta karshen ta wani ya zo ya sufa yanke ka ba shikenan ba amma kawai ka je na fata an gane ba dan kai dauki wata ma'ana ba sai mu ce sai ka sa bakin gilashi dan ya dan rage maka hasken idan to kuma ka sa bakin gilashi bakin gilashi a Najeriya kuma wata ma'ana yake dauka amma Saudi Arabia zaka ga duk wani babban malami bakin gilashi yake sa hatta limamin Arafa sai ga babban malami ya sawa bakin gilashi ya taho a gari to mu kana ganka da bakin gilashi sai a ce to yanzu haka yana afawa Allah ya kyauta wallahi duk manya-manyan malaman Saudiya bakin gilashi suke sawa saboda su abun bai zo musu da wannan ma'anar da mu ya zo mana ba don dama bakin gilashin ba shine matsalar ba amma yaya ne ya zurga ya zo muku mu nan kawai da an ganka da bakin gilashi an ga dan iska an ga mai afa kwaya yana kaza kaza kaza kaza to amma duk malaman Saudiya mufti al'am gashi nan min samahatil mufti akwai fatawa da ake da shi duk ranar juma'a zaka gan shi da bakin gilashin shi yake zama shine kuma babba shine limamin arafa shine shugaban malamai masu fatawa ka gani makaho ne ha ai ba makanta bace sa duk haka ne ɗabi'un su suke ba makantar su ce ta saba duk haka ɗabi'un su suke eh malam matar da muke karanta littafin shi haka yake zai kafo gangame man gilashin shi baki kawai yazo ba abin da ya shafe su Allah ya taimaka to shine yace li makan ibnatihi saboda matsayin yashi aure na wato ni sirkin shi ne ina auren yashi fasa'ala sai shi wannan mutum almiqdadu dan aswad sai ya min tambayar faqala sai annabi ya ce tawadda kayi alwala waghsil zakaraka sannan ka wanke azzakarinka wannan dalili ne akan cewa in mazi ya zuba alwala ta kare sai an sake alwala sannan aka zo sai an wanke azzakari to akwai riwaya sahihiya cikin littafin Abu Dawuda cewa bayan an wanke azzakarin sai kuma an wanke ‘ya'yan marena golo sai an wanke shi gaba ɗaya sannan sai an ɗibi ruwa an ainihin wato wanke wannan wuri inda shi mani afwan maziyin ya zuba kana ɗakin ta ne sai zama tana cikin wata larura ko kuma ka sadu da ita sai ka ji kuma kana da bukata kana da sha'awar ka je ka sadu da wata sai ta ce bata yadda ba shikenan to haƙƙinta ne yanzu ya rage ko ka taka haƙƙinta ka je ka yi to kuma kaga anan za a yi ga zalunci ya fito to amma ita kuma sai ta tsaya ta nazarin me zai biyo baya idan haka bata faru ba domin me yiwa ita tana cikin al'ada tana haila to bata yadda ka je ka sadu da matarka ba to kuma in shaidan ya biyo maka ta bayan gida fa ba a fatan haka shi yasa nake cewa annabi ya haɗa mata ne masu wayewar kai ba gidadawa ba waɗanda suke da baƙarƙarin kishi ko kun fahimta Allah ya taimake mu na'am a wankewa dai a shahid a wanke shi ya fita dai ban san cewa an kayyade cewa sai an wanke shi sau uku ba a dai wanke shi ya fita na a'a akwai hadari a haka in shi mai gidan ne ya ga wannan kyautatawar da ta yi mishi bari ya kyautata mata amma kuma a ce a yi ciniki to Allah ya kiyaye abin kuma zai ɗauki wata muguwar ma'ana babu man tatayyaba thumma igtasala wa baqiya atharu at-tib yace babin da ke magana akan wanda ya shafa turare a jikin shi sai yayi wanka bayan ya yi wankan kuma sai aka ji ƙanshin turaren yana tasowa daga jikin shi musamman ga alhazai masu aikin hajji irin wannan jama'a wato gaskiyar lamari yadda ake baiwa alhazan mu fatoyi ana kuntata musu jama'a amma with the development na yanzu alhamdulillah muna shiga cikin system din ana ta sauƙaƙa wa alhazai yadda fatoyin suke saboda sai a ce da ka ɗanyi kaza sai a ce to rago da kayi kaza sai a ce to rago wani kafin ya dawo duk dan kudin guzurin nashi ya yanke raguna da su na fata an gane mutum ne yana jin sanyi ya manta kawai sai ya je kwana irin kwanan muzdalifa din da suke cewa kwanan muzdalifa ya je kwanan muzdalifa sanyi ya sanyi ya manta kawai sai ya ja mayafin ya rufe kanshi sai gari ya waye sai to yaya ya rufe kanshi ya za a yi mantawa ya ba komai ba komai a kanshi amma inda da ganganye ne to nan ne shine akwai fidiya a kan shi amma mantawa ya bai sani ba ne a'a ya tursa su ne ya shiga wani hali ne na kunci ya rasa yadda zai yi waɗannan abubuwan duk suna zama uzuri a aikin hajji amma abin da kai da gangan ana ana zaman minafa wani sahabi ya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da alkyabba wato da babban riga ya sheka ado kawai ya fesa turare manzo Allah yace hajjin fa yace ai hajji ma nazo yace kuma ka to haka yace eh shi bai ma sani ba kai baka san kaza ba yace a shi bai sani ba annabi yace to je ka cire kayan ka je kai wanka ka je ka sa harami shikenan kawai tunda bai sani ba ne saboda abu ne wanda ba yau da gobe ake yin shi ba sai an sassauta mutane wajen fatoyi masu tsauri to shine aka ce mutumin da ya sanya turare sannan yayi wanka kuma har bayan wankan sai aka ga ragowar wannan kyallin turare ko kanshin turaren babu komai قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة أينه واتو محمد بن منتشر تناتا بي عائشة فذكرت لها قول ابن عمر نفدا متى مغنى ابن عمر تيوا عبد الله بن عمر فتيوا إكي ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا ni fa ba na so in waye gari ina cikin harama aikin hajji ina kuma ainihin wato ƙanshin turare faƙalat aisha sai aisha ta ce ana tayyabtu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ai ni ce na sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama turare thumma tafa fi nisa'ihi sannan sai ya kewaye matan shi ya sadu da su thumma asbaha muhrima kuma ya waye gari cikin harama aikin hajji dan haka haka ta faru ga annabi abin da baka so din babu komai wannan hadisin da wancan lafazin da ya zo inda ta ce yarhamullahu aba abdurrahman wannan yana nuna kaifin hankali da kuma ilimi da ladabi na aisha idan malami ya kuskure in aka zo cin gyaran shi don kawo abin da yake daidai ba zagin shi ake ba kuma ba karban maganar shi ake rufe ido ake ba sai a yi mishi addu'a in aka yi mishi addu'a sai a aja magana ta sai a ɗauki wadda take daidai tintini haka muke yi amma sai a ce mun zagi malaman fikihu sai mu kasa gane wai da muka ce Allah ya ji kan imamu maliku shine zagi sai mu ce Allah ya ji kan imam maliku da ya ce kaza kuskure ne ga abin da yake daidai abin da yasa saboda mun ce muna kwaikwayon salaf gashi Aisha tana daga cikin salafiya to gashi Aisha mai ta ce yarhamullahu to kana buƙatar ka samu wani littafi da al'allamatu zarkashi yayi ya sa mishi al-isaba fi mastadrakatu Aisha ala sahaba ya ce gamdakatar game da idda Aisha ta yi ta wa manya-manyan sahabbai gyara har mahaifinta Abubakar as-Siddiq sai da ya faɗi karatu Aisha ta ce ba haka karatun yake ba ta gyara mishi Aisha ta kai matuƙa ka karanta sayarwa alamin nubala al-imam zahabi ya ce ban taɓa sanin malama mai ilimi kamar ta ba a duniya gaba ɗaya Aisha Allah ya ƙara mata yarda wannan shine ladabi ba za a karbi kuskuren da malami ba kuma ba zagin shi za a yi ba sai a ce me sai a ce Allah ya ji kanshi amma sai a ɗauki abin da yake daidai abu na farko kenan abu na biyu wannan yana nuna jama'a kun ga ilimi din nan ba mu da dalilin da za mu bambance maza da mata ko mata da maza al'ilmu lil jami' baki ɗaya ilimi kowa ake ba ba a bambancewa kuma in muka ce ilimi jama'a mun sha faɗa muku har ilimin da ku hausawa kuke cewa ilimin boko ilimi in dai ilimi ne al'ilmun nafi ka karanta fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf duk wani ilimi da za a kira shi al'ilmun nafi to shi muke cewa a bar maza da mata su yi jama'a so da haka ku bar 'ya'yanku su je su yi karatu na arabiya na ƙur'ani na hadisi na fiqihu su yi accounting su yi business admin su yi management su yi computer engineering su yi menene su ku bar ƴaƴanku su yi jama'a muna buƙatar waɗannan abubuwa Allah ya sa ka samu jaridar Disney yau shekara ɗaya da rabi ta ruwaito wani rahoto game da wata ƴa ta Malam Abubakar Mahamudu Gumi wadda ta zama ita ce accountant general ta gwamnatin Bafarawa shekara takwas da yayi aka ce ta yi graduating at the age of 21 with a first class degree daga nan Congo ABU mai ta karanta accounting ta karanta aka ce ta yi aiki bincike ya nuna gaba ɗayan tsawon shekara takwas ba a same ta da kuskure ba ko kuma son zuciya shi da ya gama rahotarwa sai ce amma babu mamaki her father was a prominent Islamic scholar in the person of Abubakar Mahmud Gumi. Sai ce ba mamaki, babanta babban malami ne, ba wani bane shine Abubakar Mahmud Gumi. ‘Yar gidan Abubakar Mahmud Gumi ce, yanzu dattijuwa ce wajen shekarar ta kusan 60 yanzu. Sadda ta yi graduating shekarar ta 21 daga nan Congo, first class, me ta karanta accounting ta karanta. Malam Bakar Gumi ya karantar da ku a karance ya yi muku a aikat duk abin da ake yayi amma kun zo kun butsare kuma kun zo kun ce wai an danne ku dannewa kaɗan ne ma ƙasa ya kamata a haƙa a zuba ku to an karantar da ku an nuna muku a aikace an yi kaza a duk abin da ya kamata a yi abubakar gumi sai da ya komai sai da ya ba da haƙƙin malanta ya karantar ya faɗa ya ba da shawara ya saka wannan soja ya saka wannan custom ya saka wannan ɗan sanda duk an saka ku kun dawo kun butsare kun watsar kuma kun dawo kun ce an danne ku ya waɗanda suka danne ku ma ba su kyauta ba rami ya kamata su haka su zuba ku a ciki sun yi muku kaɗan waɗannan darussa ne ake koya muku kuma wannan yana nuna me duk abubuwan da kuke cewa ‘ya'yanmu za mu je mu tura su su makaranta su lalace ‘ya'yanmu ku tsaya ku yi tarbiyyar ‘ya'yanku jama'a amma waɗannan abubuwan muna buƙatar su lallai lallai muna buƙatar waɗannan fatoyi da kuke ɗibowa na malaman ƙasashen waje ku rinka taka tsantsan da fatawa saboda fatawar da ta aiki a gusau ba lallai ta aiki a katsina ba tare da cewa suna da makwabtaka suna da alakar ɗabi'u da al'adu da addini da yarurruka sai ku ringa gane wannan saboda na je na samu wasu mashirmanta wai suna cewa wai wai wai wai Muhammad Salihu Al-Utsaimin wai ya ce wai karatun boko ba kyau sai na ce a'a ku dai faɗi wani domin Salihu Al-Utsaimin ni malami na ne har ya rasu ina shiga har gidan shi babban ɗan shi a America ya karatu me ya karanta medicine yanzu consultant ne a America ya karatu yanzu haka ina da video CD wanda ta hanyar ɗan aka gayyaci Usaimin zuwa makarantar a Amerika ya je ya yi musu lacca. A lokacin ɗan yana karatun medicine. So da haka waɗannan malamai suna yo muku rubutu daga Saudi Arabia suna kawowa in maganganun da suke ku rinka auna ko kuma in ta rikice muku ku zo ku same mu mu sai mu zama muku 'yan tsakiya. Mu rinka fassara muku menene suke nufi. in ba haka ba kana nan kana shirman banza bakar abdullahi abu zaidin ya ce kaza ya ce kaza bakar yana da 'ya'ya guda bakwai dukansu suna da digiri na boko kuma sai ka zo ka ce bakar ya ce karatun boko ba kyau a'a bakar cewa ya haɗa maza da mata a makarantu da ake wannan ba kyau wannan ko ko makarantar qur'ani ce haka fatawa take ai saboda haka wata maganar suke yi kai kuma sai ka je ka ɗauko saboda kana da wani ciwo a zuciyarka gaskiya saboda Allah jama'a ina gaya muku uslubin da kuke bi wa rayuwarku ba ku yi kanku adalci a matsayinku na ɗalibai kuna ɗaukar kujera ta malamai malaman kuma irin su abubakar gumi kuna shiga takalmin ya yi muku yawa kamar yaro ne ɗan shekara uku ya ɗauki takalmin soja ya sa matsalar ba ma zai iya ɗaga kafa ba tukuna to abin da kuke yi kenan jama'a saboda haka gaskiya saboda Allah jama'a ku bar 'ya'yan musulmi su karatu ‘ya'yanku ku bar su su karatu abin da kake cewa ai kada in aurar da ita ai kuma a zo a hana ta karatun dama wanda ka ba ba wanda ya dace ba ne kenan ai kowace ƙwarya akwai abokin birminta kai kana son ‘yarka te karatu kuma ya kamata ka aurar da ita sai ka dubi wane ne ya cancanta wanda yake da aƙida irin taka yanzu ba aƙida aƙida ba wanda yake da manufa da tunani irin naka wanda ya fahimci muhimmancin abin da ka fahimta amma yanzu jama'a in kuka dubi zariya din nan jama'a yanzu muna da 'yan mata da waɗanda suka karanta medicine 'yan zariya ne ko ba 'yan zariya ba amma da yanzu in ka je asibitin nan na tudun wada da ake cewa ko janar ko kuma asibitin shika za ka ga muna da mata likitoci da yawa musulmi tsakani da Allah idan da ubanta ko wanta ko kaninta ko mijinta bai ba ta izini ta je ta yi karatu ba kai yanzu ustazu za ka ɗauki matarka cikin alfahari da hijabi da niƙabi ka kai ta ka saki jiki ka sallama ta gare ta sai ka fito ka jira saboda haka wannan irin tunanin da ake sa muku jama'a tunani ne na gidadawan mutane gardawa waɗanda kawai sun rayu ne a cikin wata irin ba'usiyar rayuwa don haka za su zo ne sai sun rusa mutane sai bayan shekara talatin sai su ce wallahi sun yi kuskure amma jama'a malam bakar gumi a matsayin shi nan mujtahidi malami mai da'awa ahli sunna mai aqidar salaf ya zo ya karantar da ku ya nuna muku a aikata ga abu yanzu za ku zo ku saurari kuma wani bagidaje amma saboda mutane zuciyarsu tana karkata zuwa ga bata amma ku dubi Aisha shekara nawa ta tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka duka bai wuce shekara goma ba ko shekara tara ta samu dimbin ilimi to wai shi yanzu abin da zai ce sai ce to ai wai yanayin ai ba irin wanda Aisha ta rayu bane yo ai ku ake jiran ku ku zama iyayen gidan canji ku ne za ku yi gwagwarmayar canji amma kun koma wannan ya koma gyaran farce wannan ya koma gyaran takalmi wannan ya koma gyaran buta jama'a saboda Allah jama'a tsakani da Allah jama'a wato waɗannan matsalolin ɗan arewacin Najeriya yana ganin cewa matsaloli ne masu sauƙi wallahi ruguza mu ake yi ruguza mu ake jama'a sai ka je ka sami yaro yana karanta biology ya bar biology ya koma Abuja me yake yana kwana a ƙauyen Abuja yana fitowa yana sallan turare ga su can sun tattaru sun ce wai sun kafa gari wai darul salam ko darul islam ko wane ne wane ne wane ne saboda kawai ya zama babu sauran mutunta malamai kai ba malami bane ka karanta wasu abubuwa baka fahimce su ba sai kuma ka zo wai sai ka ce ka naɗa kan wai kai da haka za ka yi malanta jama'a in dai ku ahalus sunna zan yi wannan magana ta biyu kenan zan yi irinta a rayuwata in dai ku ahalus sunna kun yarda mu malaman ku ne to ku ɗibi 'ya'yanku ku saka su a makarantar boko da cewa fatawanmu ce mu malamanku kuma muna sane da hadisan manzon Allah sahihai cikin sunan nasa'i da abi dauda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda aka yi wa fatawa fatawar ta zama ba daidai ba laifin na kan wanda ya fatawar jama'a mu muka ba ku wannan fatawar kuma mun ɗauki abin da ke ƙarƙashin fatawar ku saka 'ya'yanku su yi karatu jama'a ku saka 'ya'yanku su yi karatu ga su nan sa'o'inmu ne da muka taso yanzu sun taso sun gallabe mu mun rasa ya zabi da su ba za mu iya ture su ba amma sun taso sun gallabe mu sadda muke karatu jama'a in ka dubi goshi na nan ta gefen hagu tsingaro ne aka wurgo aka fasa min kai saboda duk anguwanmu ni kaɗai aka saka makarantar boko in gari ya waye suna ɗan boko ɗan wuta malami na yana nan gidan shi wajen ntc tabako an ka shiga lungu malam mato in muka je makaranta lokacin nan ana zuwa makaranta allo bayan sallah a zahar to makarantar boko da safe muke zuwa a cikin yara yake ware ne na cewa to kai lawan idan gari ya waye ranar lahira to za a kai ka wuta idan azahar ta to sai a da kai aljanna wai saboda me da safe ina zuwa boko da azahar ina tuwa makaranta allo statistic din malam kenan to kuma yanzu daga baya kuma sun dawo wallahi masarata ta kare wallahi tallahi zan aurar da yata wallahi tallahi sai ce to matsalar mu yan boko komi na mu a kirge ike to wato sai ka kasa gane ya za ka da ɗan arewa ya rena malaman malaman sun ce kaza ya rena su sai kuma matsalar ta faru sai ce to ya za a yi da mu sai haƙuri ni a tunanina shine duk wanda aka gaya wa gaskiya ya ƙiji to in sakamakon gaskiya ya zo ka a taimake shi a bar shi ya sha wahalarta dan abin ya zama darasi ga waɗanda so gabata ai waɗanda za su biyo baya amma jama'a har yaushe ana magana statistic din cewa da a ce za mu daina wannan karatu na zamani a yanzu ai da 'yan kudu za su daina a yanzu mu mu zage muna karatun nan tukuru irin yadda suke yi za mu shekara ɗari biyu nan gaba sannan mu kamo inda suke a yanzu in su sun kwanta jami'ar da na gama kwanan nan jama'a kashi casa'in da takwas bisa ɗari fa 'yan kudu ne da arna suka zo suka cika ta 'yan arewa kashi biyu ne kawai me yasa jami'a ce ta kimiyya da fasaha shi ko ɗan arewa ba zai yi kimiyya da fasaha ba to in kuma ka zo ka samu inda aka ce za a yi darussan da ba na kimiyya da fasaha ba za a yi management wane ne wane ne wane ne nan kuma sai ka ga ba wai ilimin ne ya kawo su ba a'a ya zo ne saboda yana so ya koma ƙauyensu a tsaye da shi shine dan majalisa dan haka ya samu certificate ya je inda ya zama dan majalisa shikenan dan haka sai ya tafi majalisar sai kaga kamera tana flashing din shi bacci yake ta yi in an zo bai taba kawo motion ko guda ɗaya ba bai taba kara ko guda ɗaya bai taba musun ko guda ɗaya ba dan me da je karatun bai iya turanci ba dole ne ku dage jama'a ku bar ƴaƴanku su yi karatu jama'a gaskiya wannan maganan ni ba ina yin ta ne tana bani dariya ba saboda ni ina hango mana irin bala'in da abin yake ciki dan haka muna buƙatar ku je ku shiga soja ku je ku shiga ɗan sanda ku je ku shiga ayyukan custom da immigration ku je ku shiga kaza duk wani abu wannan mu malami ne muke da shi fatawar malaminmu muke bi kuma muna da yanci a matsayinmu mu da ba mu jitahidai ba malaminmu ya yi mana fatawa don haka muna da yanci mu ce malaminmu mu jitahidi ne na duniya shi ya mana fatawa don haka kayan ka taso ɗan tsako koma gefe guda karatunka bai kai ba ba za mu saurare ka ba amma a kawai shi kenan sai wani ce ai ya je ya karanta wani littafi ai ga abin da aka ce da ka zo ka fara karanta sai ga maganar ba haka take ba amma kafin a kawo littafin yana ta jijiyar wuya yana ta jijiyar wuya wani fa mun yi magana fa abin da fa yake ce min ya karanta a wani wuri wai ablogul maram ai samir ma yana musun irin wannan nace a ya hankali samir kam yanzu haka akwai yashi budurwa ta gama makaranta a riyadh abin da yake so shine in taho da ita nan ta zo a biyu ta karanta law yanzu haka maganar da ake kenan yanzu haka ana jiran result ɗinta ya fito ne to yaushe za ka ce wannan yana cewa boko haramun ne yashi ce budurwa yan shekara goma sha bakwai a zo da ita a neman mata admission ta zo ta karanta law malami ya ɗauka a riyadh musamman yana zuwa gidan shi yana karantar da yaran boko don su iya turanci mai kyau saboda level gwargwadon turancin da ake koya musu a saudi arabia bai wadatar kamar yadda yake son 'ya'yan su zama ba so da haka jama'a ya kamata in kuna ka je masallacin juma'a ka ga littafi ka siya in ka karanta to ka ji wani abu to ka binciki malamai yaya maganar nan take ba kawai ka tashi kai ta kawo rudani sai bayan shekara ashirin kuma sai ka ce wallahi tallahi kuskure kai ko kuma kai fitsara irin ta zazzaki ka ce ai ma ai dama ba ma haka ka faɗa ba ba a fahimce ka bane wallahi tallahi dameji ne ga arewacin Najeriya kuma nakasa ce illa ake wa musulunci illa ake wa musulunci duk gashi nan sun yi wannan fatawar sun gama yanzu kuma suna ɗiban ƴaƴansu suna kaiwa ingila ana ana yi musu karatu suna ɗiban suna kai su tabo school suna kai su anti grace ba ma za su kai su ta, ta, ta, ta, musulmi inda aka sa na na khadija ko na na wace ce a'a sai a je a anti grace saboda me wai yanzu kuma bayan sun gane ta'adin abun ma suna son shi fiye da kowa duk wannan fitsara ce jama'a amma magana dai a rinka ɗauko hujja ana yi da littattafan waɗancan manya-manyan malamanmu na Saudi Arabia waɗannan malaman mun fi ku sanin su duk wanda zai ɗauko wani littafin malami na Saudi Arabia ya ce wannan malamin ya ce kar ai karatun boko to gaskiya saboda Allah ya tafka mugun kuskure yanzu mai saba'una hadisa ɗin nan da albi'an nabawiya sai da ya ce a samo mishi malamai 'yan Najeriya da za su karantar boko a makarantar shi ni ne nace sai dai akwai matsala malaman Najeriya ba za su iya bin dokar ku ta Saudi Arabia ba dokar ku ita ce ba a dukan yaro kaga malami ko zai karantar da English ko arithmetic bai tsula wa yaro bulala ba to a Saudi an ka tsula mai bulala shi ma sai ya tsula maka ko ya ci kwalar ka ya tsalle ya mare ka ba a dukan sa a can abin da ya watse magana kenan in ba haka ba yana nan da makaranta akan shari'a Mansur yace in samo mishi mutum biyar ko mutum shida waɗanda za su karantar da mathematics da english da social studies da sauransu zai ɗauki nauyin zai musu komai na ce to matsalar da yake nan a shahid jama'a abin da ya kai na kawo wannan magana shine ga aisha ta yi karatu tun tana karama ta samu ilimi ko ku bar 'ya'yanku maza da mata su yi karatu jama'a muna bukata Allah ya taimaka. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم عائشة الله يقارى متى يرداتك كأني أنظر إلى وبيس الطيب kamar yanzu dinnan da nake baku labari ma ina hangen kyallin turare a nan wannan magana ce nake ishara cewa ba ma ƙanshin turaren take ji ba ƙyallin turaren ma da ta ɗibo ta lallafka mishi don turaren kamar man shafawa ne take ɗibowa tana shashafa mishi ta ce fi mafrikin nabi sallallahu alaihi wasallama a tsakanin gashi da gashi na annabi sallallahu alaihi wasallama wato in ta tsaga gashi haka sai ta shafa ta ce to yanzu da nake baku labari ina iya tuna na ga annabi sallallahu alaihi wasallama turaren yana kyalkyali ma a jikin shi wa huwa muhrim alhali yana cikin ainihin harama aikin hajji ma'ana ya yi wanka duk da wankan da ya ma turaren da ya wanke bai gama fita ba ga kyallin shi ina gani don haka babu laifi don ka sanya turare ka yi wanka daga baya an zo ana jin ƙanshin wannan turaren a halin aikin hajji ko umara domin mahallin shahid kenan tunda ana magana babin wanka ne ko babu takhlili sha'ari babin da ke bayani akan tsefe gashi abin da ake nufi tsefe gashi a nan ba tsefe gashi da kum ba ka sanya mataji a'a ana nufin ka sa yatsunka ka rinka murza su a cikin ainihin gashinka kana tsatsefewa haka hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu har sai wannan mutum ya tabbatar da cewa fatar kanshi ta ƙoshi da ruwa a faba alaihi sannan sai ya zuba wa kan ruwa ita ce magana da muka fara ishara a kan ta jiya cewa in ka zo za ka yi wankan janaba ko makamantan haka kakka ɗibo ruwa wannan ruwa uku ka zuba a ka kai tsaye sai ka tsoma yatsinka guda goma a cikin ruwan sai ka zaro su haka ba tare da ka ɗibo ruwa ba da laima sai ka bi kai ta ainihin sassoka su a tsakankanin abin nan gashin kanka haka kana mummurzawa har sai ka tabbatar da cewa fatar kanka ta jiku ƙofofi da kafofi da ke gindin gashi duk sun toshe to sannan shine yace a fada alaihi sai kuma ya kwarara wa kan ruwa qala haddathana abdanu qala akhbarana abdullah qala akhbarana hisham ibn urwa an abihi an aisha qalat aisha tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza ightasala min aljanabati ghasala yadayhi manzo Allah idan zai yi wankan janaba sai ya fara wanke hannayen shi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati yayi alwala irin alwalar sallah ثم اغتسل sannan sai ya fara wanka thumma yukhallilu biyadihi sha'rahu sannan kuma yakan sa hannun shi ya ainihin tsatsefa tsakanin gashin shi hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu har sai ya tabbatar da cewa ya kosar da fata shi ta sha ruwa sosai a nan zanna ba zato ba dalilin saboda anna ta biyo baya hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu har sai ya tabbatar cewa ya ƙosar da fatar shi ta sha ruwa sosai a faba alaihi ma a salasa marratin sai ya kwarara wa kanshi ruwa ainihin so uku sun magasala sa'ira jasadihi sannan sai wanke sauran jikin shi waƙala sai kuma waƙalat sai aisha ta ce kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min ina'in wahidin da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna ainihin yin wanka da bokiti guda nagrifu minhu jami'an muna kwarfo ruwan gaba daya to jama'a kun ji wannan wannan hadisi yana tabbatar mana da abin da bukhari ya kulla babi din akai ko babu man tawadda'a fil janabati thumma ghasala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghasla mawadi' al wudu'i marratan ukhra kaji wani babi kuma imam al bukhari yace wankan janaba ba an ce da farko zaka yi tsarki ko sannan ka zo ka yi alwala in ka yi alwala sai kuma ka zo ka zuba ruwa sau uku akan ka ka wanke to in ka zo za ka ƙarasa wankan ya za ka yi shin za ka zuba ruwa ne ka wanke jikinka duka ko kuwa za ka ƙetare gaɓoɓin da ka wanke su a ɗazu sai ce za ka ƙetare su ba za ka haɗa da su ba in ka zo ba za ka sake wanke kanka ba ba za ka wanke hannunka ba ba za ka sake wanke fuskarka ba wuyanka ba za ka wanke ba iya gangar jikin nan da ruwa bai taba ta ba a ɗazu a wurin alwala ita kawai za ka wanke shi ne na gashi bari ku je ya ce babu man tawadda'a fil janabati wanda ya alwala a lokacin wankan janaba thumma ghasala sa'ira jasadihi sannan sai kuma ya wanke sauran jikin shi walam yu'id ghasla mawadi'il wudu'i bai sake maimaita wanke wuraren gaɓoɓin alwala ba marratan ukhra karo na biyu na malam kace me نعم نعم نعم wato ba wannan ne lazimi ba inna ma galibi ihtiyatan ne malaman fikihu ne suka ce in bayan ka ainihin wato ka zo za ka yi tsarki bayan ka yi tsarki sai kuma daga cibiyarka zuwa ainihin gwiwa ka sai ka buka wanwanke ka cicciuda wato sun faɗi haka ne tsoron ko akwai wani abu da ya tartsatsa na maniya a wani wuri amma kuka duba hadisan da muka yi ta karanta na as-sayyida maimuna ajiya kuma yau ma za mu sake karanta su ga su abin da ake nunawa iyaka al'aurar shi ya wanke inda baka san cewa akwai wani abu da ya zuba ba tunaninka kada ya kai maka cewa me yiwuwa ya zuba domin ai zaka dawo ka ciccuda ciccuda da zaka yi ta isar za ta wanke komai dan haka gaskiyar lamari jama'a wannan wankewa a ce daga cibiya zuwa gwiwa ijtihadi ne kawai suka yi abin da yake wajibi shine me wanke iya al'aura ɗin ga hadisin. Kala haddasa na Yusuf bin Isa, قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت ميمونة تتشي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة من زن الله يا أجروا domin wankan janaba kaga a yau kuma sai ta kinaya ajiya ku sai ta ta cewa ita ta kai ruwan ta ajiye yau ta ce manzon Allah ya aje ruwa domin wankan janaba fa akfa'a bi yaminihi ala shimalihi marratayn aw thalathan sai ya sa hannun dama ya ɗibo ruwa ya zuba wa hannun hagu sai ya wanke waɗannan hannayen nashi so biyu ko so uku thumma ghasala farjahu sannan sai wanke al'aurashi ثم ضرب يده بالارض او الحائط sai ya sa hannun shi ya bugi ƙasa ya goge hannun shi ko kuma ya bugi bango garu marrata ni au salasan so biyu ko so uku thumma madmada wastanshaqa sannan sai ya kurkura baki kuma ya shaki ruwa wa ghasala wajhahu wa zira'aihi ya wanke fuskar shi ya kuma wanke hannayen shi zira'an shi thumma afada ala ra'sihi al-ma'a sannan ya ɗibi ruwa ya kwarara wa kan shi sun magasala jasadahu sannan sai ya wanke jikin shi to annan ne mahallin shahir ke fitowa sun magasala jasadahu ita ce bukhari ya fassara da sun magasala sa'ira jasadi ai sauran jikin ya wanke bai hada da gaɓoɓin da ya riga ya wanke su ba sun matanaha sannan sai ya ja baya fagasala rijilaihi sai ya wanke kafafuwan shi qalat maimuna ta ce fa'ataituhu bi khirqatin sai na zo mishi da tsumma mayani falam yuridha sai bai karba ba faja'ala yanfudu biyadihi sai ya rinka shece ruwa yana shashare jikin shi da hannun shi wannan duk dalili ne akan cewa matan salaf suna yi wa mazan su hidima gashi ta kai ruwa ya gama wanka kuma ta sake ɗauko tawul ta miƙa mishi wato duk matar da ta iya tarairayar namiji haka ta fi daraja a wurin shi shine ke da kika tsaya kina ganin kina da kyan tsiya wai ba sai kin ƙara da ladabi ba sai ki ga ita waccan muskutacciyar mummunar ta ɗan iya waɗannan abubuwan ya fi santa sai ki zo kina cewa yanzu wannan mummunar me za a yi da ita wannan ha ake fifita ni ake fifita ta a kaina ba kyau bane yake ruɗaɗɗa namiji tare da cewa a awwalal wahala farkon al'amari kyau zai ja shi ko amma in zaman aure zaman aure hali ne yake riƙe mace ki iya tarairayar miji mai aisha ta ce cewa ta duk matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ba wadda nake ɗagawa kafa akan komi sai safiya safiya safiya ta fi aisha iya handilin namiji yadda za a har saboda kula annabi yana ɗakin aisha ma sai ta ɗanyo farfesu ko ɗan wani abu mai armashi sai ta aiko to wadda ta biyo ka da farfesu kana wani ɗakin kana ɗakin ta kankai asirinka ya rufu haka ne ko ba haka ba abin da ake so ki yi kenan amma ki sai ki zauna kina balla gazanci an sake ki kuma shikenan gidan ki bin limami wani duk ki hana limaman juma'a zaman lafiya Allah ya kiyaye babun yace ga wani babi idza zakara fil masjidi annahu junubun mutum yana cikin masallaci sai ya tuna yana da janaba yakhruju kama huwa daga yadda yake sai ya fita in sallah kake yi ka tuna kana da janaba kaka tsaya wani assalamu alaikum assalamu alaikum ai dama baka shiga sallah ba shine yakhruju kama huwa kamar yadda kake kawai sai ka ja jikinka ka fita wala ya tayammamu yace ba tayammama zai yi ba ba wata tayammama yaje yi wanka ya dawo kawai قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال الإمام محمد ابن شهاب الزهري يكرقو دقى أبو سلمة عن عبد الرحمن عن أوف شيكو يكرقو دقى أبو هريرة قال أبو هريرة يتي أقيمت الصلاة أن يرد إقامة الصلاة وعدلت الصفوف قياما دسه يا ديدي تتأيى فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله يفتو غريم فلما قام في مصلاه يا يند يتسيا أورن صلى شي ذكر أنه جنوب سيتنا دا جنبا فقال لنا سيتي دمو مكانكم كتسيا أئد كي ثم رجع سيداو ko sai ya koma gida faghtasala sai yayi wanka thumma kharaja ilaina sai ya fito gare mu wa ra'suhu yaqturu kanshi na digar ruwa fakabbara sai yayi kabbara fa sallaina ma'ahu kuma muka yi sallah tare da shi za mu zo mu karanta wannan hadisi da wata riwaya wadda za ta fito da yadda hakikanin al'amarin ya faru sai da ya kabbara harama jama'a ba kafin ya kabbara bane kamar yadda kuke fahimta a wannan lafazin sai da ya kabbara harama tsab za a fara sallah sai ya tuna yana da janaba sai ya ce makanaku ku tsaya idda kuke yanzu wannan sallar su ba sun fita daga sallah bane an ce su take ta ne idda suke su tsaya shi ya je yo wanka da ya dawo sai ya kabbara harama sai ya ci gaba shi ne imamun shafi ya ce akwai halin da za ka riga liman yin kabbara harama kuma sallah ta shi ne irin wannan halin yanzu ya zama su suka riga shi yin kabbara harama don shi tashi sadda ya ta bata yiwu ba don ba shi da tsarki to wannan ya buƙatar da mu zuwa game mu tattalawa masallatanmu wurin wanka da ruwa da shawa da wurin ruwan ɗumi saboda wani kumama ne ya zo sallah asuba ya ɗaga Allahu akbar sai ya tuna yana da janaba daga ina yake daga dogon bauchi to daga dogon bauchi zuwa tudun wada kafin ya je ya dawo an gama sallar ya zai yi amma kamata ya da ya fita daga masallaci a ce ga dafaffen ruwa nan ga komi da komi ya yi wanka cikin minti biyu kafin ku sallame ya zo ya samu ko da raka ɗaya ce don haka gaskiya jama'a kamata yi wato a ɗauko wani tsari da injiniyoyi na kwamfuta suke in za a rubuta kwamfuta program idan za a rubuta windows na kwamfuta ba a cewa window na ji mutane na cewa window windows ake cewa is in plural ba window ba windows in za a rubuta windows sai an kira kowaɗanne irin mutane na duniya da aka san za su yi amfani da kwamfuta sai a ce kai kafinta ne eh da a ce za a ka samu kwamfuta me za ka yi da ita sai faɗi duk abin da zai da ita sai a rubuta kai tela ne da a ce za ka samu kwamfuta me za ka yi da ita sai rubuta kai accountant ne da za ka samu kwamfuta matan aure ku me kuke da kwamfuta ne su ce ibro muke kallo a gida sai a rubuta duk abin da kowa yake shine sai su injiniyoyin sai su zauna in aka tashi za a yi designing windows sai a yi designing yadda kowa in ya zo biyan bukata akwai wani program a kwamfuta wanda zai biya mai bukata haka ya kamata a yi wa masallaci a ce masallaci kowa ya zo akwai inda zai samu biyan bukata yara manya tsofaffi marasa lafiya 'yan kasuwa kowa a ce in ya zo masallaci akwai yadda bukatar shi za ta biya haka ya kamata masallaci ya zama amma masallaci ba wurin saukar baki masallaci ba wurin kashi wurin fitsari kuma ya yi dama-dama wallahi wani wurin fitsarin ka je ka tsuguna kai fitsari har ka gama sallah zuciyarka tana tashi dole ne al'umma mu su canza game da waɗannan abubuwan jama'a a samu wadataccen fili a masallaci a samu wadataccen ban ɗaki wurin wanka wurin kashi wurin fitsari a'a an yi rasuwa ina wurin wankan gawa a'a wance ta zo da yaro sai mata kashi ina ne za ta shiga bayi na musamman ta wanke ɗan nan fes da ruwan ɗumi ta kawo wani nafkin ta sa mishi duk a ce ku samar da ire-iren waɗannan abubuwa to shi ne in za ku yi masallacin kenan kuna buƙatar ku gayyato nau'ukan mutanen da kuka san za su zo masallacin ku menene matsalar ku game da masallaci ustazai sai ce mu mukan so mu zo mu kwana muna hadda to ana buƙatar a sabar musu da ƙur'anai kenan a samar musu da kasusuwa izu sittin kenan ko haka kowa ya zama masallaci zai share mai hawaye wannan shine abin da zamu zo babin masallaci za ku ji me matsayin masallaci a musulunci ne masallaci shine komai ga musulmi ba wai kawai masallaci wurin sallah a'a ba sallah kawai ake ba duk abin da ya taso musulmi za a zo masallaci ne jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu na wa alaikum salam wa rahmatullah eh a'a ai shine nace an tsaye da sallar ne a yadda suke kabbaran nan ba sun yi shiru liman zai fara karatu ba sai suka ji ya ce makanakum ku tsaya idda kuke sai su tsaya sai je biya bukatar sai dawo in ba haka ba akwai wata mafitar ita ce sai ya istikhlafi sai ya jawo wani sai zo ya ci gaba da sallar babu laifin an yi haka Allah ya taimaka in ya ce su tsaya babu laifi tun daga annabi yayi sallallahu alaihi wa sallama gashi aka ce ta ba'ahu abdul a'la an ma'amarin an zuhuri wa rawahu al-auza'i an zuhuri kun ji wannan ainihin hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda yadda lokaci ya kure jama'a za mu ainihin saurara a nan muna cewa sai kuma ranar asabar insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu